الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Lahadi. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatukanmu na lura musamman daga cikin littafin al-maqamat maqama ta Shekul Imam abu muhammad al-qasim ibn ali ibn muhammad ibn usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna ɗaya ga watan jumadal akhira hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace ma 25 ga watan 12 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta 44 mai suna ashatuya kai tsaye insha Allahu ta'ala darasi na yau za mu tashi makamar da ke bayanta على المصنف رحمه الله تعالى المقامة الخامسة والأربعون الرملية malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan makama ce ta arba'in da biyar mai suna arramliya ita wannan makama ta kai dangane zuwa wani birni daga cikin manyan biranen sham ko mu ce biranen filistin domin idan aka ce sham yanki ne na musamman a wancan lokaci wanda ya kunshi waɗannan manyan ƙasashe guda hudu filistin da urdun da lubnan da suriya to ita ramla tana cikin yankin Filistin, balma tana daga cikin manyan biranen Filistin a yau. Haka Al-Haris ibn Hammam Al-Haris ibn Hammam ya hakaito annahu qala shi ke faɗa kuntu akhadtu an ulit tajarib أن السفر مرآة الأعاجيب yake faɗa cewa kuntu a kastu na kasance na riƙa an ulit tajari daga bakin ma'abuta gwada al'amurra yau da gobe ma'ana waɗanda suka jarraba al'amurra yau da gobe suka san daɗinsa suka san wahalarsa lafazin attajari jam'i ne na tajiriba idan aka ce tajiriba shine ka gwada abu ka sani hakikaninsa abin da yake cikinsa na daɗi da wanda yake na wahala to shine yake cewa kuntu akhadtu an ulit tajari na kasance na rika daga bakin ma'abuta jarraba al'amurra na yau da gobe annas safara cewa lalle shi bulaguro ko ka ce annas safara lalle tafiya mir'atul a'ajib madibi ne na ababen mamaki saboda duk wanda yake yawan tafiye-tafiye to zai ga ababen mamaki mabambanta ya ce falam azal ajubu kulla tanufati wa aqtahimu kulla makhufati ban gushe ba ina sare dukkan wani kungurmin jeji da tafiya wa aqtahimu kulla makhufatin ina kutsa dukkan wani gu wanda yake abun tsoro lafazin aqtahim min al-iktiham ne al-iktiham shine kutsa abu wanda yake mai wahala kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa falakata hamala aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba sai ya ce hattajtalaitu kulla udurufa ya ce har wato naga dukkan wani labari wanda yake mai ƙayatarwa ya ce famin a hasani malama hatuhu wa agrabi mastamla hatuhu yana daga cikin mafi kyawun abinda na hango wa agrabi mastamla hatuhu mafi mamakin abin da na ji daɗinsa, an hadartu ƙabiyar ramla, wa kana min arbabin daulati saula, shi ne ya ce da na halarci alƙalin birnin ramla. Wa kana shi wannan alƙali ya kasance min arbabin daula, yana daga ma'abuta sarauta saula wato da timbi. lafazin asaula masdar ne min sala ya sulu saulatan wanda karmu manta ya gabata tun a cikin makama ta farko wannan ba makama ta farko ba makama ta hudu a dimyadiya shine yake cewa wa abu zulul wisala liman sala shine can amrubun kulsum a cikin mu'allakarsa yake faɗa وكنا لأيمنين إذا التقينا وكان لأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا, وأبنا, للم وأبنا بالملوك مصفدين shine anan yace wa kana min arbabid dawlati was saula shi wannan alkali ya kasance daga cikin ma'abuta sarauta wa saula da timbe, wa ƙadita rafa'a ilaihi balin fi balin, wa zatu jamalin fi asmalin, wato yake faɗa tabbas ya ce wani dattijo fi balin a cikin tsofaffin tufafi. wa ƙadita rafa'a ilaihi ya ɗaukaka ƙara zuwa ga wannan alƙali. wa zatu jamalin da wata mata ma'abuciyar kyawu fi asmalin a cikin ragga lafazin asmal jam'i ne na samal samal su ne tsafin tufafi kenan ragga fahamma sheku bil kalami wa tibyanil marami wannan dattijo sai yayi niyyar wato shine ɗaukan magana ma'ana yayi niyyar yin magana fahammar shaiku bil kalami wannan dattijo sai ya niyyar yin zance wata biyanil marami da bayyana wato iya abin nemansa abin gurinsa abin wannan alkali ma'ana ya niyyar ya bayani famana athul fatatu minal ifsahi wa kasa athu anin nubahi ita wannan mata wato sai ta hana shi minal ifsahi game da bayyana abin da yake cikin zuciyarsa na ya faɗa ma alkali wa kasa'athu wato ta tsawatar da shi anin nubahi wato game da ɗaga murya lafazin annuba shine haushin karnuka shine ake faɗa hasa alkalba ma'ana ya tsawatar da kare ya hana shi yin haushi an gane wanda lafazin alkhasa nisanta abu da kore shi kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa ولقد علمتم الذين أتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين da faɗarsa ƙalak fiha wala tukallimun da faɗarsa yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir shine yace wa khasa'athu anin nubahi wato sai ta ta tsawatar da shi anin nubahi wato gabarin daga murya ma'ana karye magana thumma nabat anha fadlatul wishahi sannan sai ta kware marfin huska wato gabarin fuskarta lafazin alwisha asali wata ɗamara ce ta ado da mata suke yi tun a wancan lokaci to amma a nan me yake nufi wato marfin fuska kenan niƙari sai ta kware shi wa an shadat bi lisani salidatil waqahi wato sai ta saku waƙa da halshi na mace wadda take mai tsiwa alwaƙahi wadda take maras kunya يا قاضي الرملة يا ذا الذي في يده الثمرة والجمرة إليك أشكو جور بعل الذي لم يهجج البيت سوى مرة وليته لما قضى نسكه وخف ظهرا إذ رمى الجمرة كان على رأي أبي يوسف في صلة الهجة بالعمرة هذا على أني مضمني إليه لم أعص له أمره فمره إما ألفة هلوة تردي وإما فرقة مرة من قبل من قبل أن أخلع ثوب الحياة في طاعة الشيخ أبي مرة تشي يا قاضي الرملة يا القالم برن الرملة يا ذا الذي يا وندا في يده الثمرة والجمرة واتو itaciya wal jamra da garushi fiye da hi a hannunsa yake ma'ana alkhairi da sharri game da abin da yake hukuntawa in ya hukunta hukunci ya zartar da shi to zai zame ma wani alkhairi wani kuma zai zame masa sharri shine abin nufi kenan fiye da hisamratu wal jamra ma'ana ‘ya'yan itaciya da garushi a hannunsa yake game da abin da yake zartarwa na hukunci, wanin zartan masa da hukunci ya zame masa alkhairi wani kuma ya zame masa sharri. Ilaika ashku jaura ba'ali, ta ce zuwa gare ka ranka yi daɗi nake kai kukan zalincin mijina allazi lam ya hajjujil baita, wanda kwata-kwata bai taɓa ziyarar wato wannan ɗaki siwa marra wato in ba sau ɗaya tak a rayuwarsa ma'ana bai taɓa yin hajji ba sai sau ɗaya tak mi take nihi da cewa lam ya hajjujil baita ma'ana bai taɓa kusantarta da saduwa tunda ya aure ta sai sau ɗaya tak shine take kinaya ana ta ce ilaika ashku jaura ba'ali zuwa gare ka nake kai kukan zalincin mijina allazi wanda lam ya hajujil baita bi hajicci ɗakin Allah mai alhurma siwa marra wato sai sau ɗaya tak a rayuwarsa ma'ana kinaya ce bai taɓa je mata da saduwa sai sau ɗaya tak tunda aka kawo ta ta ce wa laitahu daman ma a ce shi wannan mijina walamma ƙaba nuskahu lokacin da ya cika wato ibadarsa idan aka ce annusuk shine aiki na hajji ga ya can fadar Allah subhanahu wata'ala fa idza qadaytum manasikakum idan kuka cika wato ibadunku an gane ko manasik jam'i ne na mansak kamar yadda can ubangiji ta'ala ke faɗa li kulli ummatin ja'alna mansakanhum nasikuhu fala yunazi'unka fil amr da faɗarsa wa li kulli ummatin ja'alna mansakan li yadhkuru smallahi alama razaqahum min bahimatil lana'am min bahimatil an'am da fadarsa kuma wa arina manasikana to shine anan ya take cewa walaitahu da mamma a ce shi wannan miji na walamma qada nuskahu lokacin da ya cika ibadarsa wa khaffa bahran ya sauƙaƙa wato bayansa izramal jamra lokacin da ya jefi wato jamra shine jamratul aqaba ma'ana lokacin da ya jifa na ƙarshe an gane ko na ran sha uku ga watan zulhijja kana ala ra'ayi abi yusufa daman ma a ce ya kasance akan ra'ayin abi yusuf babban almajiri daga cikin almajiran al'imam abu hanifa fi silatil hajji bil umra game da sadar da hajji da umra ma'ana ina ma a ce yana gama hajjin wato ya biyo baya da umra kai tsaye ba tare da rabewa ba ma'ana kenan ina ma a ce wai lokacin da ya je mata da saduwa ya ci gaba da haka shine take kinaya ana ta ce haza ala anni wannan abin da nake faɗa maka ranka ya daɗe ala anni a bisa cewa ni mani ilaihi tun lokacin da ya tarar da ni zuwa gare shi ma'ana lokacin da ya aure ni lam a asilahu amra ta ce ban taɓa saba ma lamarinsa ba an gane ko ba dare ba rana cikin yi masa ɗa'a nake ban taɓa saba ma lamarinsa ta ce ranka ya daɗe roƙonka nake fa murhu wannan ka umarce shi imma ulfatan hulwatan imma ci gaba da ƙaunar juna hulwatan wato wadda take mai daɗi turdi wadda za ta gamsar da ni wa imma furƙatan murra ko kuma rabuwa wadda take mai ɗaci fa murhu ta ce ranka ya daɗe sashi imma ulfatan ko ya zamanto haɗuwa tsakanina da shi hulwatan mai daɗi, mai zaƙi turdi wadda za ta gamsar da ni, wa in ma furƙatan murra ko kuma rabuwa wadda take mai ɗaci. Min ƙabli an akla a saubal haya, ta ce tun gabanin kafin na tufe tufa wato ta kunya fi ɗa'ati sheki abi murra game da yi ma wannan dattijo da'a wanda ake masa kinaya abu murra ma'ana abu murra alkunyar mijin nata ne ta ce kafin na tuɓe tufafin kunya fi da'ati sheki game da yi ma wannan dattijo da'a abi murra shine abi murra faƙala lahu alƙabi alƙabi sai ya ce da shi qad sami'ta bima azatka ilaihi wa tawa'ad wa tawa'adatka alaihi ya ce masa to kai dattijo tabbas ka ji abin da matarka ta danganta ka zuwa gare shi an gane ko na cewa baka taɓa yin hajji in ba sau ɗaya tak kuma ga abin da wata wa'adatka alaihi taimaka kashidi da barazana na cewa fa murhu imma ulfatan hulwa turdi wa imma furqatan murra min qabli an akhla'a thawbal haya fi ta'ati shaykh abi murra wannan kashidi da barazana da taimaka fajani ma arraka wa hadir an tufraka wa tu'raka don haka ina baka shawara ko kuma ina umarninka cewa fajanib ma arraka ka nisanci abin da ya aibanta ka, wa hadir an tufraka, ka kiyayi da za a kyamace ka wata uraka a cuɗa ka ma'ana a tara maka gajiya. Wa hadir ka kiyayi an tufraka da za a kyamace ka wata uraka a cuɗa ka irin yadda ake cuɗa tufafi idan za a wanki. Fajasa Shaiku ala safinatihi wa fajara yambu a nafasatihi wa ƙala a lokacin nan wannan dattijo sai ya yi gurhwane a kan gwiwoyinsa wa fajara yambu a nafasatihi ya gudanar da ido na nafasatihi wato zancensa wa ƙala sai ya faɗa lafazin yambu wato shine idon ruwa wanda yake mai bubbuga ga ya can hatta ta hujura lana min al'ardi yambu'a, ga ya can kuma fasalakahu yana bi a fil ardi. Wa ƙala sai ya faɗa, Isma adakar zammu ƙaunar ri'in, yuri hufi mara ba ha ƙudura, wallahi ma a'radtu an haqilan wala hawa qalbi kaba nazra wa inna ad-dahru ada sarfuhu fabtazzana ad-durra wad-darra فمنزلي كفر كما جيدها قدل من الجزعة والشبرة وكنت من قبل أرى في الهوى ودينه رأي بني أذرة فمذنب, فمذنب, فمذنب الدهر هجرت الدمى هجران أف آخذ هذرة وملت أنهر في لا رغبة أنه ولكن أتكي بذرة فلا تلم من هذه حاله وعطف عليه واهتمل هذرا yace isma a dakar zamu ranka ya daɗe saurari yake cewa ranka ya daɗe a dakar zamu wato Allah ya sa duk wani zargi da duk wani aibi ya ƙetare ka isma saurari ƙaunar ri'in faɗar wani mutum mutumin da yuzihu mara baha wato ke bayyana uzurahu wato hamzarinsa fi mara baha game da abin da ya bata shakka game da lamarinsa ya ce a dakar zanmu ranka ya daɗe Allah ya sa duk wani aibi da duk wani zargi ya ƙetare ka isma saurari ƙaunar faɗar wani mutum yurihu wanda ke bayyana uzrahu wato hamzarinsa fi ma rabaha game da abin da ya bata shakka ita wannan mata yace wallahi rantsuwa nake da ubangiji na ma a'radtu an haqilan ni ban bujire mata na kauda mata kai kilan wato dan kiyayya yace wala hawa qalbi qaba nazra ya ce zuciyata yake cewa wala hawa kalbi ya ce ko soyayya ta zuciyata kaza nazara ya ce ba ta biya ba wato bukatarta an gane ko hawa kalbi soyayya ta zuciyata wala kaza nazara wato ba ta biya iya bukatarta ba na cewa ta rigai ta gama kenan wato biyan bukatar ta akwai wanda in ya biya bukatar shi shikenan sai ya kau da kai ya manta da abu shine yace hawa kalbi wato so na zuciyata wala qada nazrahu wato bibiya iya bai cika bukatar sa ba ma'ana wai game da ita wa inna maddaharu sanidai zamani ne a da sarfuhu juyawarsa wato ta yi ta'addanci a kaina, a kanmu, fabtazzana durrata, wato ya ƙwace mana addurra shine gol, wa zarra wato shine da ƙwaya. Idan aka ce zarra shine abu wanda yake ya kai matuƙa a wajen ƙanƙanta, ma'ana ya ƙwace musu gol, me yake nihi da gol ma'ana sarƙar da take wuyanta, hatta da sarƙa da komai an cinye, wa zarra ya ce da duk wata ƙwaya. ya ce famanzili kafrun ranka yi daɗe ya ce gidana haƙo ne ba komai kama ji duha udulun kamar yadda wuyanta yake wohintacce minal jaza'ati game da tsakiya wa shazra wato da guntattakin wannan zinare idan aka ce aljaza'a wato nau'i ne wanda yake na tsakiya wadda ake shirya ake shirya ta a birnin Yaman wadda tsakiya ce baka da fara kuma tsakanin kowace tsakiya sai a sanya zinare shine ake kira da ashazra ma'ana guntattakin zinare shine yace fa manzili gidana qafrun yace hako ne kama duha kamar yadda wuyanta udulun wohintacce ne minal jaza'ati game da tsakiya wa shazra wato da zinare ya ce wa kuntu min ƙablu ara fil hawa ya ce na kasance min ƙablu gabanin haka ara fil hawa ina gani game da soyayya wa dinihi da yi da wa dinihi da binsa ra'aya bani uzra ni ina ganin ra'ayi irin na banu uzra banu uzra kabila ce daga cikin wato kabilun Yaman wanda kasancewar su saboda tsabar su mutum yake mutuwa mutane ne waɗanda sun kai ƙarshe a wajen soyayya shine aice mai alburra yake cewa ya la'imi an hawal uzri ma'aziratan to don haka duk wani wanda yake da irin wannan so nasu ake ce masa uzuri uzuriyun shi ne ya ce wa kuntu na kasance min ƙablu gabanin haka a rafil hawa ina gani game da soyayya wa dinihi da binta ra'aya bani uzira wato irin addini wannan irin ra'ayi na banu wato uzira lafazin addini anan bi ma'ana fa'a ga can ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ko kuma can da yake cewa izamal malku saman nasa khasfan abaina an nuqirra an nuqirra zulladina shine anan yake faɗa sai yace famus nabad daharu yace tun lokacin da zamani ya ɗaukaka ma'ana ya dakushe komai ya tsaya ya ce hajartu duma sai na ƙaurace ma ‘yar tsana hijira na afin irin ƙauracewar mutum wanda yake kamamme akizin hijira wanda yake mai taka tsantsa an gane ko lafazin adduma jam'i ne na dumiya in aka ce dumiya ita ce ‘yar tsana ma'ana ɗiyar fuffe sukan kamanta mace da duniya saboda kyawu shi ne ya ce famuzunabar daharu tun lokacin da zamani ya ɗaukaka ya dakushe komai ya tsaya hajar tudduma ya ce sai na ƙaurace ma 'yar tsana hijira na affin irin ƙauracewa ta mutum wanda yake kamamme akhizin hijira wanda yake mai taka tsantsa ga yacin ya ayyuhal lazina amanu khuzu hijrakum fanfiru subatin a winfiru jami'an shi ne ya ce afizin hizra wanda yake kenan mai taka tsantsan ya ce wa miltu an harfiya sai na karkata wato gabarin gonata la ragbatan anhu ba don na kyamace ta ba walakin attaki bazara sanadi ranka ya daɗe kawai ina ina tsoron wato shine shuka kar a je wato shuka ta fito me yake nihi da harfiya anan matarsa kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ne sa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitu shine yace wa miltu sai na karkata an harfiya gabarin gona ta la ragbatan anhu ba dan ina kyamar gonar ba yace walakin attaki badra ranka ya dade sanidi kawai ina tsoron wato kar shuka ta tsoro ma'ana shine aihuwa kenan kar ya samu da yace fala talum man hazihi haluhu ranka ya dade kar ka zargi mutumin da wannan shine halinsa wa atif alaihi ranka ya dade ka tausasa masa wa hatamil hazra kuma ka jure ma ka jure ma wato surutunsa qala sai yake fada falatabatil mar'atu min maqalihi wantabat wantabatil hujaja lijidalihi a lokacin nan ita wannan mata wato sai ta ƙuni da fushi min maƙalihi saboda wannan faɗa tashi ta ringa cika tana batsewa wantabatil hujaja wato ta zaro hujjoji lijidalihi domin yin jayayya da shi wa ƙalat lahu sai ta ce masa wailaka ya mar'anu ta ce kai canka ya kai wawa ya man huwa la ta'amun wa la ya wanda shi ba a baka abinci kuma shi ba ya soke ka ba ma'ana ba abinci kuma babu kwanan aure shine take ne ya man huwa la ta'amun wa la ya wanda shi ba ya baka abinci wala ba abinci wala ɗi'anin kuma babu wato shine suka game da shi ta ce a tabiqu bil waladi zar'an wali kulli akulatin mar'an ta ce yanzu ka kuntata zuciya bil waladi game da samun ɗa alhali wali kulli akulatin mar'an na ga dukkan wata dabba mai yawanci tana da makiyaya ai duk bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci lafazin a tabiqu bil waladi zar'an ga ya can walan ma ja'at rusuluna lutan fi abihim wa baqa bihim zar'an shine tace a tabiqu bil waladi zar'an yanzu ka kunta ta zuciya bil waladi wato game da samun da wali kulli akulatin mar'a alhali na ga dukkan wato dabba mai ci wato mai yawan ci mar'an tana da makiyaya Allah ya yanka mata ta ce masa laqad balla fahamuka wa akhba sahamuka wa safihat nafsuka wa shaqiyat bika irsuka ta ce tabbas balla fahamuka fahimtarka wato ta ɓace kwata-kwata fahimtarka ganewarka ta ɓace wa akhba sahamuka kibiyarka da ka halba ta kuskure wa safihat nafsuka ranka ta zama wawa, an gane ko? Ma'ana ranka ta wawance, wa shaƙiyat bika irsuka, matarka wato ta tsiyata ta wahala bika a sababinka. Faƙala laha alƙari, alƙari sai ya ce da ita, amma anti falau jadalatil kansa a lan sanat anki karsa'a, ki san da cewa ke ko da kansa wato za ta yi jayayya da ke tabbas ya ce za ta juya miki baya karsa a tana bibiya wanda ita kansa wato tana daga cikin mata waɗanda suke masu fasaha balma faɗa suke cewa a baya ba a yi wata mata wadda take mai fasaha mai iya waka sama da ita suka ce kuma har nan gaba ba za a yi ba yadda suka jinjini yadda waƙar ta take wa amma huwa fa in kana sadaka fi za'amihi wada'awa udimihi fadahu fi hammi kabkabihi ma ya shigaluhu an zarzabihi alkali ya ce wa amma huwa sanidi shi wannan miji naki fa in kana sadaka fi za'amihi in har ya kasance ya yi gaskiya game da rayawarsa cewa talauci ne ya mamaye shi, wada awa udumihi da kirarin talaucinsa ya ce, To, falahu fi hammi kabkabihi, lalle wato shi wannan miji naki yana da game da wato shi ne himmantuwa da cikinsa ma ya shigalhu an zarzabihi abinda zai shagaltar da shi gabarin kula da gabansa. an gane ku shine yace wai wa amma huwa sanidi wannan mai gida naki fa in kana sadaqa fi za'ihi in har ya kasance yayi gaskiya game da rayawarsa wada awa udinihi da kirarin talaucinsa falahu lalle yana da fi hammi qabqabihi game da himmantuwa da cikinsa ma ya shigaluhu abinda zai shagaltar da shi an zabzabihi gabarin kula da gabansa lafazin zabzab wato shine gaba an gane ku shine ake cewa zubbun minar zabzaba ne asalin kalma ta azabzaba shine rashin wannan wato shine wannan motsawar abu da kasa tabbata abu daya to shine suke kinaya game da gaba fa adraqat a lokacin nan sai ta sunkuya an gane ko ta sunkuya kanta ƙasa tanzur wiraran wato tana kallonsa da wutsiyar ido walatu walatur jiku hiwaran ba ta maida zance hatta kulina har muka ce kad raja'a al-khafaru aw haqa biha zafaru tabbas wato kunya ta dawo mata aw haqa biha zafaru ko kuma wato wani rabo ya ruhu mata faƙala lahar sheku sai dattijan ya ce da ita ta asallaki in zakarafti auka tamti ma a rafti dattijan ya ce Allah wadanki in zakarafti in har kin ƙawatar da faɗarki ma'ana kin yi ƙarya auka tamti ma a rafti ko kuma kika ɓoye wani abu da kika sani na halinmu da ɗabi'armu ya ce Allah wa danki lafazin atta'as shine ma'ana altir da alawa dai gaya can wallazina kafaru fa ta'asal lahum wa adalla a'malahum shine yace ta'asal laki Allah wadanki in zakhrafti in har kin kawatar da fadarki ma'ana kin fada abin da yake ba haka ba auka tamti ma arabti ko kuma kika boye wato iya abin da kika sani na halin da muke ciki faƙalat sai ta ce da shi wai haka wai haka kai canka wahal ba'adal munafarati katmun aw baqiya lana ala sirrin khatmun tace wai shin yanzu akwai wata ɓuya ba'adal munafara bayan kyamatar juna aw baqiya lana ala sirrin khatmun ko kuma wani rufi zai rage gare mu ala sirrin abusa wani asiri ai babu abin da ya rage asirinmu ya fito fili komai ya bayyana au baqiya lana ala sirrin khatm ko kuma wani rufi zai rage gare mu ala sirrin abusa wato asirinmu abin da muke koye koye tace wa ma fina illa man sadaka wa hataka saunahu izna daka tace ranka ya dade babu wani daga cikin mu illa man sadaka sai wanda yayi gaskiya game da duk abin da ya faɗa maka wa hata ka saunahu izina ɗaka kuma ya keta wato suturarsa izina ɗaka lokacin da ya furici ma'ana abin da yake kiyayewa na mutuncin shi tun lokacin da ya furici ya riga ya keta tunda ya fito fili ya faɗa maka dukkan halin da ake ciki ta ce falaita na laƙainal bakma walam nalƙal hakama ta ce ina ma a ce ta ce daman ma a ce mun haɗu da bebanci ina ma a ce wai kafin wannan lokaci a ce mu bebaye ne ba mu iya magana ba falaita na laƙainal bakama daman ma a ce mun haɗu da bebanci walam nalƙal hakama ba mu haɗu da wannan alƙali ba summaltafa'at biyu shahiha sannan wato a lokaci an gane ko shine yace summal tafa'at biyu shahiha sannan a wannan lokaci sai ta rufe huskarta wato da wannan marfin huska wata bakat ta yi kuka na da gangan lifte bahiha domin kunyatarta ma'ana game da abin da ta faɗa ma alkali shine yace summal tafa'at bi wishahiha sai ta lulluɓa da mayafinta ma'ana ta rufe fuskarta wata baka ta yi kuka na da gangan lifte bahiha domin kunyatarta wa ja'ala alqadi ya ajabu min khatbihi ma wa yu'ajjib alqali sai ya hadu yana mamaki game da lamarinsu wa yu'ajjib yana sanya jama'a mamaki yana cewa yau ku zo ku ga abin mamaki wa yalumu lahum ad-dahra wa yu'annib yana zargin zamani saboda su wayo annib yana masa tur da alawadai thumma ahadara min alwarqi alfaini wa qala ardi ya bihim alajwafaini wa asiyan naziga baina alfaini sannan a lokacin nan alkali sai ya halarto da dirhami dubu biyu wato na azurfa wa qala sai ya ce da su ardiya bihim al-ajwafaini ku gamsar da cikkunanku da wannan wato kudade wa asiyan naziga bainal ilfaini ku saba ma me bata tsakanin masoya ma'ana shine shaydani wannan abubuwan da yake kai kawo ku saba masa annazig ga ya can wa imma yanzagannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah fa shakarahu ala husnis sarahi sai suka gode ma alkali ala husnin sarahi wato a bisa kyawun sakinsu da ya yi ma'ana da ya sallame su wandalaka sai suka tafi wahuma kalma'i rahi wato suka zamanto tamkar wato ruwa da giya ma'ana a wajen cuɗanya da juna lafazin asara shine ka saki abu ka kura shi ka bar shi ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake cewa fa'in sakun bi ma'arufin au tasrihun bi ihsan ga ya can kuma wala kun fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun ga ya can kuma aw sarrihuhunna bi ma'ruf shine yace ga ya can kuma fasarrihuhunna sarahan jamila shine yace wa anfalaka sai suka tafi wa huma kalmadi warrahi yadda ka san ruwa da giya a wajen cuduwa haka suka zamanto wa dafi kalqadi ba'da masrahihima wa tana'i shabahihima yusni ala adabihima wa yaqulu hal min arifin bihima wato wa dafi kalqadi alqadi sai ya hadu ba'da masrahihima bayan tafiyar su wata ta'i wata na'i ne wata na'i shabahahima wato da nisantar gangan jikinsu yusni ala adabihima yana yabo da jinjinawa akan ladabinsu an gane ko yadda suke da fanni wanda yake na adam shine yace yusni yana yabo ala adabihima a bisa wato iliminsu na adam waya ƙulu yana faɗa halmin arifin bihima jama'a a cikinku ko akwai wanda ya san su? Faƙala lahu ainu a awanihi, wa khalisatu khulsanihi. Faƙala lahu ainu a awanihi, wato sarkin dogaransa sai ya ce da shi, wa khalisatu khulsanihi wanda shi ne tacaccen fadawansa, sai ya ce da alƙali amma shehu, sanadai shi wannan dattijo. fassarujiyul mashhud bi fadlihi ai abu zaidi ne na birnin saruja wanda an shaida game da darajarsa da matsayinsa kowa ya san wane ne wa ammal mar'atu fa qa'idatu rahlihi sani dai ita wannan mata ai matarsa ce idan suka ce qa'idatu rahlihi suna nihin cewa matarsa ce an gane ko domin aka ce qa'ida shine ma'ana taguwa ko ka ce dabba wadda ake hawan bayanta to shine suke kinaya ga mace wa ammal mar'a sanidi ita wannan mata fa qa'idatu rahlihi ai matarsa ce wa amma tahakumuhuma fa makidatu min fi'lihi sanidi kawo ƙara da suka yi gun karan kai dade wannan wato makirci ne na aikinsa ma'ana yaudara ce wadda ya saba yau da gobe wa uhubulatun min haba'il qatlihi kuma tarko ne daga cikin tarkuna na wayansa da dabararsa da yaudararsa fa ahfaza alqadi ma sami'a wa talahaba kaifa kudi'a alqadi sai ya fusata an gane ko fa ahfaza alqadi ma sami'a abinda alqali ya ji na wannan fada da aka yi masa sai ya fusatar da shi wata lahaba ya ƙonu da fushi kaifa kudi'a yaya za a zo a yaudare shi wata lahaba ya ƙonu da fushi kaifa kudi'a yaya ta yaya za a zo a yaudare shi sun maƙala lilwashi bihima sannan sai ya faɗa ga wanda ya yi annamimanci game da su lafazin alwashi min alwishaya ne wishaya shine annamimanci ɗaukan zancen wani a kai ma wani domin ɓata abin da yake tsakaninsu na so da ƙauna. Kaga ya a farko alƙali yabansu yake, to wannan da ya zo ya faɗa masa cewa fa ga lamarinsu, to a lokacin nan alƙali sai ya fusata, ya ƙone da fushi shi ne ce sun maƙala liluwashi bihima, sannan sai ya faɗa ga wanda ya yi annamimanci game da su ma'ana ya ba alƙali labarinsu. Ya ce, Kun farudhuma tashi ka je ka neme su sun makasidhuma ka nuface su duk inda suke wasidhuma ka farauto munsu fanahaba yanfudu mizwa raihi sun ma'ada yadribu asda raihi sai ya zabura yanfudu mizwa raihi wato yana kakkaɓe yana kakkaɓe mizwa raihi wato mazaunansa sun ma'ada sannan sai ya dawo ya diribu asdaraihi wato yana kakkaɓe kafaɗinsa sukan faɗa cewa ya diribu asdaraihi ma'ana mutumin da ya wahala game da wani abu da yake nema bai samu ba idan ya zo saboda ƙura sai ka ji mutum yana kakkaɓe kafaɗinsa shi ne ya ce fanaha ba sai ya zabura yanfudu mizwaraihi yana kakkaɓe mazaunansa sun ma'ada sannan sai ya dawo ya diribu asgaraihi kuma yana kakkaɓe kafaɗinsa faƙala lahu alƙazi alƙazi sai ya ce da shi a zihirna alama na basta nuna mana abin da ka binciko wala tukfi anna mastakhbasta duk wani abu da kaga muninsa karka koye mana faɗa mana haƙiƙanin lamari faƙala sai yake faɗa ga alƙali ya ce ma ziltu astaqri turuka wa astaftihu luguluka ya ce ranka ya daɗe tun lokacin da na fita ban gushe ba ina bibiyar duk wasu hanyoyi wa astaftihu luguluka ina neman buɗe duk wani gu wanda yake kullalle ila an adraktuhuma mushiraini wa qad zamma ma'iyal baini yace har aka kai lokacin da na cin musu mushiraini sun fita dokar daji lafazin mushiraini min as-sahara ne ma'ana sun fita dokar daji wa qad zamma ma'iyal baini yace a haƙiƙa sun sanya ragama ga taguwa ta rabuwa ya ce faragabtu huma fil alali sai na kwaɗaitar da su fil alali game da koma shayar da su ma'ana za a ƙara jaddada musu wata kyauta bayan ta farko waka faltu lahuma binailil amali kuma na lamunce musu cewa za su cimma burinsu duk abin da suke bukata za su samu fa ushriba qalbu sheki an yayi asa sai aka cuɗanya zuciyar shi wannan dattijo game da yanke kauna ya ce a'a maganar mu koma bata taso ba ga ya can wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim wa qala sai ya fada sai ya ce al-firaru bi qurabin aqyas yace gudu da dokin da ake ce masa qurab yace wannan shine mafi hankali wannan karin magana ne da suke yi game da cewa wani abu da ya faru ga wani wanda yake da wani ingarman doki ana ce masa kural shine abdullahi dan uwan duraidi ibn simma wanda duraidi ibn simma wani jarumi ne wani mawaki ne a jahiliya wanda sun kasance a cikin wani yaƙi ana gumurzu to sai suka yi rauni sai shi wato duraidi sai yake faɗa ga ɗan uwansa yake ce masa alfiraru bi qurabin aqyas ma'ana ka gudu da wannan doki naka shine fa yafi hankali akan ci gaba da jan daga me za a yi dan uwan nashi sai yake bin shawararsa har aka cin masa shi a gama da shi shi kuma duraidi ya gudu to shine suke karin magana suke cewa alfiraru bi qurabin aqyas wato mutun ya gudu wato da wannan wato gudu da dokin da ake ce masa kurawu ya ce shi ne mafi hankali wa qalat hiya ita matar sai ta ce bali la'audu ahmad wal faruqatu yakmat ta ce ai komawa ita ce tafi dacewa wal faruqatu yakmat ta ce ai tsoro abu ne wanda yake bakanta rai kai mu koma kawai take ba shi shawarar haka فلما تبين الشيخ سفها رائها وغرر اشترائها lokacin da shi dattijan ya fahimci ya gane safahar ra'iha wato wautar ra'ayinta wa garara ra'iha wato da rudi na bugon gaba na cewa wai a koma an gane ko wa garara ra'iha da rudi na ƙarfin zuciyarta na cewa a koma amsaka zalazilaha wato sai ya kama gizar wato mayafinta ya jata sun ma'an sha'a ya kulu laha sai ya saɓi waƙa yana mai faɗa mata dunaki nusihi faka tafi subula waganai an tafsili bil jumla ɗiri mata na karti an nakhlatin wa ɓalliki ha battatan batla وهاذر العود إليها ولو سبلها ناطورها الأبلة فخير ما للس فخير ما للس ألا يرى ببقعة فيها له عملا amla shine yace dunaki nisihi yace ke wawa wawanya dunaki nisihi yace karbi galgadi na faqta fi suhula kuma ki bi hanyoyinsa wagnai yace ki wadatu bil jumla da abinda aka baki a dunkule ane tafsiri gabarin wato bayani dake gabarin dalla-dalla duk abin da aka baki shi a dunkule ki karba an gane ko ki wadatu bil jumla da abin da aka baki a dunkule ana tafsiri gabarin bayani dalla dalla yace diri yace ki tashi matana qarti annakhlati yace matana qarti duk a lokacin da kika tsatsage ƴaƴan itaciya ƴaƴan dabino yace diri annaklatin yace ki tashi gabarin wannan dabiniya duk itaciyar dabiniyar da kika sauka kika tsatsaga to ki tashi ki barta shine yace iri matana qarti annaklati ki tashi annaklatin gabarin dabiniya matana qarti a duk lokacin da kika tsatsaga wa dalliqiha battatan batla ki sake ta saki wanda yake yanke wanda yake babu komai duk dabiniyar da kika sauka kika tsatsaga to kar ki fatan ki koma in kika yi gaba kawai shi kenan ma'ana duk wanda ka yaudara kar ka sake wannan kar ka yi kwaɗan cewa ka sake dawowa ka yi masa ta biyu ya ce wa hadirul auda ilaiha ki kiyayi komawa zuwa gare ta ya ce walau sabbalaha na tsuruhal abla ko da a ce na tsuruha wanda yake mai kula da ita al'abla mai hankali walau sabbalaha ko da ya yi cewa kafi ne duk wanda yake so mabukaci ya zo ya cira kyauta daga sha'aninta an gane ko kenan a nan misali wai cewa duk da biniyar da kika sauka a kan da kika tsatsaga to ki tashi ki barta kuma wa ɗalliki ha battatan batila ki sake ta saki wanda yake yanke wanda ba maganar komai kuma wa hadir al'auda ilaiha kiyayi komawa zuwa gare ta har abada yace walau sabbalaha na tsuru hal abla ko da a ce na tsuru ha mai kula da wannan dabiniya al'abla wanda yake mai hankali sabbalaha yayi wakafinta cewa duk wanda yake bukata ya zo ya cira fi sabilillahi ki fita daga sha'anin da karki koma yace fa khairu malil lisi fiyayyen abin da ya dace ga farawo Allah yura bi buƙatin fi halahu amla kar ya sake a ganshi a inda ya sata inda ya sata to ya burgo matukar zai ci gaba da zama kenan a cirke shi sun maƙalali sannan sai ya ce da ni ya ce laƙadu ƙunni tafi ma wullita ya ce kai kwa ya ce wallahi an wahaltar da kai game da abin da aka jibinta maka na cewa ka je ka horauto mu ka dawo da mu ya ce an wahaltar da kai fi ma wullita game da abin da aka jibinta maka don haka farji min haisu shi wannan min haisu shi ita ina baka shawara in maza ka koma ta inda ka zo wa kulli mursilika in shi ita in har ka so shi wanda ya aiko ka faɗa masa ruwai da kalatu iqib jamilaka bil adha fatubihi wa shamlul mali wal hamdi munsadi ولا تتغضب من تزيد سائل فما هو في سوق اللسان بمبتدي وإن تك قد ساءتك مني خديئة فقبلك شيخ الأشعريين قد خدي يتي رويدك يتي بأهنكلي لا تؤكب يتي رويدك رنك يدئي بأسنو لا تؤكب جميلك بالأذى كركبيا ما kyakkyawan aikin da ka aikata bil aza da cutarwa ma'ana wannan kyautatawa da kai mana karka biyo bayanta wato da cutarwa ga yacan sun malayu tibi una ma an faƙo mannan wala aza ga yacan kuma ya ayyu hallazina amanu la tubdilu sadaqatikum bil manni wal aza shine yace ruwai daka yace ranka ya dade ka ba a sannu la tu'ikib jamilaka bil aza kar ka biya ma kyakkyawan aikin ka bil aza da cutarwa yace fatubihi sai ka zamanto wato wa shamlul mali wal hamdi wato haduwar dukiya wal hamdi da yabo mun sadi sai kaga ya tsage ma'ana ya rabu da juna wala ta tagabbab min tazayyudi sa'ilin kar ka fusata zuciyarka min tazayyudi sa'ilin wato game da daɗi na wanda yake mabaraci kamar yadda za ka ji mabaraci yana cewa yau kusan kwanan shi biyu bai ci ba bai sha ba menene za ka ji yana faɗin maganganun da ba haka ba ne ba ya ce fama huwa fi sauƙin lisani bi mutane ai shi mabaraci ya ce ba shi ba ne farko wato game da ƙera halshe ya faɗi abin da ba haka ba ya ce wa in ta ku kada sa'at ka minni khadi'atun in har yaudarar da na yi maka ranka ya daɗe wato ta bakanta maka zuciya ta munana maka ya ce faƙablaka ai kafin kai shekul ash'ariyina wato dattijan wato ash'ariyin shine abu musa al-ash'ari yace kadu kudi yace ai an yaudare shi an gane ko game da sulhun da ya kasance tsakanin bangaren aliyu da muawiya Allah ya kara musu yadda wanda shi abu musa al-ash'ari yana daga cikin waɗanda suka jibinci yin sulhun to sai aka dan yaudare shi shine yace ai fa qablaka yace gabaninka shekul ash'ariyina ya ce dattijan ash'ariyin abu musa al'ash'ari kadu kudiya ya ce ai an yaudare shi faƙada lahu alƙazi sai ya ce da shi ƙata lahullahu an gane ko Allah ku ya wadan shi ba ma a hasana shi junahu menene mafi kyawun fanni fannin zancensa wa amlaha fununahu menene mafi daɗin fanni fanni na zancensa lafazin shujun da funun dukkansu mutaradifan ne an gane ko ma'anarsu ɗaya ne an gane ko wajen wannan mutaradifan wannan kenan a wajen lafazi da ma'ana idan aka ce shujun shine fanni fanni wanda yake na zanci shine yace fama a hasana shujunahu menene mafi kyawun fannukan zancensa wa amlaha mafi daɗin fununahu fanni fanninsa ثم إنه أصحاب رائده بردين وسرة من الأين ألوكة نم واتشي القالي سي أبو ترد رائده واتولد غرنسا بردين يباشي واتتفافي بمعنى ما يفيق دابيو وسرة دوات ساريتا من الأين تكوئي أشكي surra ta ce sarita ma'ana jikar da ake zuba kuɗi wa ƙala lahu sai ya ce masa sir sai raman layar liltifata ila an tara shekha wal fatata ya ce masa tafi irin tafiya ta wanda baya ganin yin waiwaye ila an tara shekha wal fatata har akai lokacin da za ka ga wannan dattijo wal fatata da ita wannan yarinya ya ce fa bulla يديهما بهذا الهباء وبين لهما خدائي للأدباء wato ka jika hannuwansu bi hadal hiba da wannan kyauta wa bayyin lahuma ka bayyana musu in khida'i lil udaba cewa ni mutum ne mai yaudaruwa ga waɗanda suke masu ladabi masu adab duk wani mai adab ni zan iya ba da kaina ya yaudare ni wa bayyin lahuma ka bayyana musu in khida'i yaudaruwa ta lil udaba'i ga waɗanda suke masanan adab alar rawi marwaicin sai yake faɗa falam ara fil tirabi ka hazal ujabi wala sami'tu bi mislihi mimman jala wajaba yace falam ara yace ban taba gani fil tirabi game da wani bakunci daga cikin dukkan bakuntar da nake ka hazal ujabi kamar wannan abin mamaki wala sami'tu bi mislihi ban taba jin kwatancin wannan labari mimman jala ga duk wani wanda ya yawo ta duniya wa jaba ya sare wato garuruwa da tafiya ban taba jin kwatancin wannan labari nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk